أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى يهدد أربعين دا بكوي هجرة من زنسيرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da ɗaya ga watan sha biyu shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan uwa ba su manta ba wancan sati da ya gabata من فار كراتو أسكن الكبيرة السابعة والثلاثون ببلي فينا تلاتين دبكوي ليفن دمالن كي تتوناوا أكن الرياء شيني رياء مالن يكاو آيوي دغ أسكن القرآن ميجرما سنيز ألكا كان حديثي نا النبي صلى الله عليه وسلم wanda mun karanta hadisi na farko ne kuma lokaci ya mana shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda hadisin waɗannan mutane guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan su ne farkon waɗanda za a fara iza makamashin wuta da su ranar tashin alkiyama mutum na farko ko kuma nau'in mutane na farko su ne mutanen da suka yi jihadi Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da su ya tambaye su duk wani ƙarfi da iko na baku za su ce haka ne ya ubangiji me kuka yi da shi mun yi jihadi don yaɗa kalmarka Allah subhanahu wata'ala zai ce ƙarya ne kun yi ne don a ce kuna da jarumta kuma an faɗa shi kenan Allah maɗaukakin sarki zai sa a ja su a kan fasakunsu a kai su ta jahannama Allah kiyaye nau'in mutane na biyu shine mutumin da aka ba shi dukiya shi ma Allah zai sanar da shi duk ni'imar da ya masa kuma ya amsa ya yi tirafi Allah tambaye shi meye da wannan dukiyar ya ce na ciyar na gina kaza na yi kaza duk wani nau'i na alkhairi da kake so ya ubangiji sai da na yi shi Allah ya tambaye shi dan wa kai ya ce na yi ne dan kai Allah ya ce ƙarya ne kayi ne dan a cewa ne mai kyauta ne kuma an faɗa shi kenan shi ma sakamakon da ya samu kenan na uku shine wanda aka bashi karatun alkur'ani da ilimi shi ma Allah subhanahu wata'ala zai sanar da shi ni'imar da ya masa kuma ya amsa ya yi tirafi sannan Allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi wannan ni'ima da ne maka ta alkarantar da shi na koyar da shi Allah subhanahu wata'ala ya tambaye shi kayi ne dan wa ya ce na yi dan kai Allah ya ce ƙarya ne kayi ne dan a cewa na makaranci ne ko gwani ne ko wani a makamancin haka to ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah maɗaukakin sarki zai sa dukkaninsu a ja su a kan fasakunsu a sa su a cikin wutar jahannama waɗannan su ne farkon waɗanda za a yi makamashin wutar jahannama da su allah ya mana tsari wanda kuma idan muka duba yan uwa duk abin da ya ja musu shine riya yin abu ba dan allah ba to za mu tashi daidai gaba da mala ya ce wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa man samma'a samma Allahu bihi ba su littafi za su ga samma'a ɗin guda ɗaya ne a nasu to samma'a ɗin guda biyu ne sai a gyara man samma'a samma Allahu bihi wanda duk ya yi aikin da ake yi don Allah sai ya yi don mutane su ji su yabe shi shine samma'a ma'ana dan ya jiyar da mutane aikinsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace samma Allahu bihi to Allah madaukakin sarki zai masa sakamako sakamako daidai aikinsa Allah zai jiyar da mutane aikin nasa sannan kuma ya tozarta shi wa man yura'i yura'i yura'i bihi haka nan wanda duk yayi aikin da ake yi dan Allah sai ya yi wannan aiki don mutane su gani shine yura'i daga ra'a ne na riya ya yi aiki don mutane su gani su ce ya iya ko yana yi to shi ma yura'i bihi Allah maɗaukakin sarki zai masa sakamako daidai aikinsa Allah zai sha harashi sannan kuma ya tozarta shi a gaban halittu gaba ɗaya malamai suka ce wannan hadisi abin da yake nufi shine dukkanin wani aiki da ake yinsa don Allah sai mutum ya yi sum'a ko riya da as-sum'atu da ar-riya'u dukkaninsu suna ɗaukar ma'anar abu ɗaya idan aka kawo kalma ɗaya daga cikin kalmomin guda biyu amma idan aka kawo su a tare to sai kowanne ya ɗau ma'anarsa in ka ce ar-riya'u to ya ɗauki duk abin da ake yi ba don Allah ba sawa'un ji ne ko kuma gani ne in ka ce riya ya shiga ciki to amma lokacin da ka haɗa arriya'u was sum'atu a waje guda to sai ka ware as-sum'a daban shine aikin da mutum yayi dan aji ma'ana kamar karatun alqur'ani kun ga ji ake yi to yayi ne dan aji a yabe shi to wannan sum'a sunan shi kamar mutum da yayi zikiri dan aji a yabe shi wannan shi ma sum'a sunan shi arriya'u kuma shine aikin da mutum yayi dan a gani a yabe shi ko dan a gani a bashi wani lada to ne shi ake kira ariya'u annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce dukkanin aikin da bawa ya kamata a ce yayi shi dan Allah sai yayi wannan aikin dan mutane su ji ko su gani ko dan a yabe shi ko dan a bashi wani gharab min agharadid duniya to Allah madaukakin sarki zai masa sakamako irin aikinsa me sakamako irin aikinsa shine a zuciyarsa ya san wannan aikin ba dan Allah ya ba amma ya nuna wa mutane mai dan Allah ya dan mutane su gani su yabe shi to sai Allah madaukakin sarki ya shahara shi sai ya bari kowa ya ga aikin sai ya bari kowa ya ji aikin ai ta yaban su a duniya kai wani mutumin kirki ne kai wani yayi aiki iri kaza ya shahara a duniya ba karshe ranar tashin alkiyama ala ru'usil khalaiki sai Allah madaukakin sarki ya fito da shi sai ya kunyata shi a gaban kowa da kowa kaga wannan bala'i fa wannan a duniya an masa abin da yake so ya samu abin da yake so amma a lahira fa Allah madaukakin sarki zai kunyata shi ya tozarta shi a gaban dukkanin halittu tun daga dan adam na farko har zuwa na ƙarshe wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai wannan kunyatawar ma da Allah madaukakin sarki zai masa tun a duniya ne bayan Allah maɗaukakin sarki ya shahara shi kowa ya san shi da irin aikin da yake na alkhairi wanda kowa yana ɗauka dan Allah yake shi ya san al'asan zuciyarsa ba dan Allah yake yi ba yana yi ne dan a gani kawai a yabe shi yana yi ne kawai dan a ji a yabe shi dan haka yake aikinsa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce samma Allahu bihi tun a duniya sai Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da mutane abin da yake kuma ya tozarta shi ma'ana sai Allah ya fahimtar da mutane mummunan niyyar da yake yin aiki don ita ba don Allah yake ba tun a duniya sai an fahimce shi to wannan wasu aka wasu daga cikin malamai suka fassara hadisin wannan hadisi yan uwa hadisin bukhari da muslim ne hadisi ne muttafaqun alaihi al al-khattabi imam al-khattabi Allah ya masa rahama yace ma'anahu da yake sharhin wannan hadisi yace ma'anar wannan hadisi ita ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ala ghairi ikhlasin ba, ba da ikhlasi ba ya yi aikin ne ba dan Allah ba innama yuridu ayyarahu nasu wa yasma'uhu kadai yana so ne mutane su ganshi kuma su ji shi su ga aikin kuma su ji wannan aikin sai imamul khattabi ya ce juziya ala zalika bi annahu to za a yi masa sakamako akan wannan aiki nasa dai ba dan Allah ba bi annahu yushahiruhu wa yafdahuhu Allah madaukakin sarki zai shahara shi zai sa duk a ga wannan aikin da yayi ko a ji wannan aikin da yayi mutane su ta zancen wane ya yi aiki iri kaza na alkhairi wane ya aikata kaza na alkhairi kowa ya san shi abin da yake so kenan Allah ya masa amma da ƙarshe wa ya fudahuhu sai Allah ya kunyata shi shi ne bayanin da ne mana a baya fayabdu alaihi ma kana yubtinuhu wa yusirruhu min zalika sai bayyana a gare shi ma kana yubtinuhu abin da yake ɓoyewa wa yusirruhu min zalika yake kuma sirrantawa game da haka me yake ɓoyewa shine mummunan niyyansa na aikin ba dan Allah yayi ba ba shi yake ɓoyewa ba to Allah ya bayyana shi Allah ya fito da shi kowa ya sani to shine babban matsalar malai ce wallahu a'lamu Allah shine mafi sani ka'idar aiki yan uwana shine duk aikin da za ka yi ƙoƙari ka jaddada niyyarka kafin kai wannan aikin a ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar nan magabata shine Sheikh Usman ibn Fodi alaihi rahmatullah ya kasance ɗaya daga cikin al'adarsa kullum in zai fito daga gida zuwa majalisin da yake karantarwa sai ya tsaya a soro sai a ga ya ɗan tsaya ‘yan wasu ‘yan daƙiƙu haka sai kuma ya taho ya zo ya zauna sai a ci gaba da bada darasi wannan al'adarsa ce shi ne ɗaya daga cikin almajiran sai yake tambayarsa wannan tsayawar da yake menene a ma'anarsa sai ce ai kullum tsaya wannan da yake niyya yake jaddadawa lalle ko wannan fitowar da yi baya neman yardar kowa baya neman sakamako wa zai yi shi ne kawai khalisan lillahi wa subhanahu wata'ala kawai dan Allah madaukakin sarki zai to shi sa kullun ka rinka kokari in zaka yi aiki ka bainahum shedan yakan iya kokari in ka fara aiki dan Allah ya bata maka shi ka fara aiki dan Allah bata maka shi yadda yake ta kokari ya jaddada aikin sa wajen lalata maka aiki kai ma yi kokari ka rinka jaddada niyyarka wajen sabunta yin aikin da za ka yi don Allah don ƙa'idar Allah maɗaukakin sarki shine ala lillahi dinul khalis shi ne ƙa'idar Allah maɗaukakin sarki tataccen addini da Allah yake karɓa ya ba da lada a kansa guda ɗaya ne shi ne wanda aka yi shi don shi duk aikin da ba don Allah aka yi shi ba to babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da shi waƙadimna ila ma amiluna min amalin faja'alnahu mai haba'an mansuran malai cewa ƙala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce alyasiru minar riya shirkun ƙaramar shirka ƙarama kaɗan kaɗan daga cikin aikin riya annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce shirkun shirka ce ma'ana duk ƙanƙantar riya aikin da mutum zai ba don Allah ba komai ƙanƙantar shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira wannan abin da shirka wannan hadisin shine abin da ya tayarwa da abdurrahman ibn auf hankali ya dugunzuma wata rana shine dalilin da ya faɗi wannan maganar wata rana sayyidina umar imam al-hakim an-nisaburi ya fitar da hadisin a cikin musaddar nasa wata rana sayyidina umar ya fito masallacin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare sai ya ga sayyidina abdurrahman ibn auf a daidai kabarin manzon Allah hira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna yana ta kuka yana ta kuka sai yadda umar ya matsa kusa da shi ce ya ma yubki ka a yabna auf me yasa ka kuka ya kai abdurrahman dan auf sai ce wallahi hadithun haddafa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce wani hadisi ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari da shi shine tayamin da hankali sai ce wannan hadisi ne shine sai karanta masa wannan hadisi ya ce al-yasiru min ar-riya'i shirku shi ai na ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa duk kankantar aikin da aka yi shi ba dan Allah ba komai kankantar sa sunan shi shirka cikon hadisin shine sai cewa man ada awliya Allahi wanda duk yayi fito na fito yayi gaba da bayan Allah waliyan Allah na gaske faƙad baraza Allah bil muharaba to wannan ya sani kamar yayi mubaraza mubaraza shine fito na fito da Allah madaukakin sarki da yaƙi ya nemi Allah madaukakin sarki da yaƙi hadisin ya ci gaba da cewa inna Allah yuhibbul abrar al atqiya al akhfiya lallai Allah madaukakin sarki yana son bayi masu waɗannan siffofi guda uku al abrara nagartattu al'atkiya masu kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki sannan na uku shine al'akhfiya masu ɓoye aikinsu na alkhairi idan za su Allah yana son waɗannan bayan nasu nagartattun bayansa masu tsoronsa masu kiyaye dokokinsa sannan masu ɓoye aikinsu ba sa bayyana aiki don wani ƙoƙari suke ma aikinsu na alkhairi su ɓuya ba wanda ya sani kamar yadda annabi ya faɗa a cikin hadisin mutane bakwai ɗin can waɗanda za a ba wanda za a sa su a cikin inuwar al'arshi yau ma la zilla illa zilluhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce daga cikin su wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma am alama shimaluhu ma anfaqa yaminuhu annabi ya ce da mutumin da ya fitar da wata sadaka ya bayar saboda yadda ya kai wajen ɓoye sadakar da sirranta ta har hannunsa na hagu bai san abin da damansa ya cire ya bayar ba wannan malamai suka ce kinaya ce ya kai matuƙa wajen ɓoye abin da ya fita zai bayar sadaka tsantsar niyyarsa don Allah kawai babu mutum a cikinta to irin su Allah maɗaukakin sarki yana son su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da cewa ƙarshen hadisin allazina in gabu irin waɗannan ne zaka same su a cikin mutane in gabu in ba sa nan an neme su an rasa lam yuftaqadu za ga ba a cige su idan mutumin da kaga in baya nan a cikin mutane ba a cige su musamman irin lokaci za ga ai ba kowa bane ko ba a damu da shi ba ba wani alhaji bane ba wani babban malami bane ba wani babban dan kasuwa bane ba wani babban ma'aikaci bane to shi sa sai ya tafiya ma ya je sati ba wanda ya damu sai ya dawo da bada labari ai bana nan kwana biyu sai a ce ai dama baka nan ba ma san baya nan ba ina fata an fahimta to irin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa in hadaru lam yu'rafu kai idan ma sun zo waje ba ma a sani sun zo in sun zo ba a san sun zo ba yanzu ana taro ko ana wani abu akwai wanda da ya shigo ka san ya shigo ko ka so ko baka so ba yanayin yadda wajen zai canza kai ka san wane ya zo amma akwai wanda dama ka san sai ya zo ya tuba baka san ya zo ba saboda ba kowa bane shi irin su ne galibi zaka ga waɗanda suke masu shiga din nan a wajen Allah madaukakin sarki wallahi galibi ba wai ana gane sun da babbar riga ba ko da girman rawani ko ma wani mahaddacin alqur'ani ne mai kaza a'a galibi boye suke a cikin mutane ba kowa ya san da su ba mutane ma wasu da sirri na su amma Allah madaukakin sarki ya boye wani sirri a tattare da su irin su ne wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lau aqsama ala Allah la abarra wallahi da zai wa Allah rantsuwa ya ci wa Allah alwashi sai Allah ya barantar da shi yanzu ba sanyi muka shiga ba inda zai ce wallahi sai an yi ruwa gobe kuma wallahi sai an yi ba sanyi bane ya ce gobe sai an yi ruwa wallahi sai Allah ya kubutar da shi irin su ne za ga babu wanda ya damu da su a cikin mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce qulubuhum masabihul huda zukatansu za ka ga fitilu ne da suke haskaka shirya da su ya na min kulli gabara mublim suna fita daga dukkanin wata ƙura mai duhu dukkanin wata ƙura mai duhu ma'ana ba su da wata kama keɓantacciya da za a iya gane su da ita mutane da suke ɓuya a cikin mutane amma bayan allah ne na gari to za ka ga abin da wannan yake nuna mana shine ɓoye aiki ba wanda ya san kana yi tsakaninka da Allah yana kai ka matsayin waliyan Allah na can sama ɓoye aiki tsakaninka da Allah ibada sirri na ɗaya daga cikin abin da ke ɗaukaka darajarka ya baka mukami irin mukamin da za ka taka waɗanda ake gani su ne manyan malamai su ne manyan bayan Allah rabin rabin ka basi ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala don yan uwa matsayi ana gane matsayi ne fa da matsayin mutum a wajen Allah ba matsayin mutum a wajen mutane ba da yawa akwai wanda mutane suna ɗaukarsa da kima da martaba da daraja wallahi nauyinsa a wajen Allah ko fuffuken sauro bai kai ba babu ruwan Allah da shi kwata-kwata akwai wanda kuma ba kowan kowa ba ne mutane ba sa ɗaukarsa a matsayin wani amma yana da kima da martaba a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da yadda ba tsammani Allah subhanahu wata'ala ya samu dace da da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar annabi ya ce akhwafu mafi tsoron wannan siga ce ta mubalaga akhwafu ai af'alu min alawazin af'alu mafi tsoron abinda nake ji muku tsoronsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana magana ne fa da sahabbansa a lokacin ba mu ba duk da maganar ta gangaro ta shafe mu mu amma a lokacin waɗanda yake magana da su almuhatsabuna a lokacin su ne wa sahabbansa ku duba tsarki irin na sahabbai ku duba tsoron Allah irin na sahabbai annabi ya ce mafi tsoron abin da yake ji musu tsoro shine ashirkul asgar ƙaramar shirka wani laifi da ake cewa ƙaramar shirka faƙila sai aka ce wa ma huwa ya rasulallah menene wannan ƙaramar shirkar da ka faɗa ya manzan Allah ƙala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce arriya ita ce riya ita ce riya ya Allah ta'ala yau mai yujazil ibada bi amalihim Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa ranar da yake wa bayansa sakamako da ayyukansu ranar tashin alkiyama kenan Allah maɗaukakin sarki zai faɗa ‘yan uwa bari ku ji abin da Allah maɗaukakin sarki zai ga waɗanda suka aiki ba dan shi ba zai ce musu izhabu ila ila allazina kuntum tura'unahum bi a'malikum ku tafi zuwa ga waɗanda kuke yin aiki dan su kuke yin aiki dan su gani ku tafi zuwa gare su a yau fanzuru hal tajiduna indahum jaza ku duba ku gani suna da sakamakon da za su baku a yau idan suna da shi sai su baku in baku da shi nan wajen Allah maɗaukin sarki baku da komai ɗan uwa shine abin da zai fara tashin alkiyama dan mutumin da ya aiki ba dan Allah maɗaukakin sarki ba sai Allah maɗaukakin sarki ya tashi alkiyama an tara mutane gaba ɗaya ana ta sakamako wanda ya sallah an ba shi ladansa wanda ya azumi an ba shi ladansa wanda ya aikin haji sada zumunci sadaka kowa ana ta ba shi ladan da ya dace mutane suna ta murna ana ta karɓar littafi a hannun dama mutane suna ta farin ciki suna nuna ‘yan uwansu ha'u maƙara'u kitabiya karɓar littafi na ku karanta in ni zanantu an nemo laƙin hisabiya yau na tabbatar cewa na samu hisabi mai sauki mutum yana ta manna to a lokacin za a zo da waɗanda suka yarda su ma suna jira a ba su sakamako irin na waɗancan sai Allah maɗaukakin sarki ce to ku je ga filin tashin alƙiyaman nan duk wani wanda kuka yi aiki a duniya dan shi yana nan ku je wajen su ku duba ku gani idan suna da abin da za su baku na sakamakon aikin da kuka yi musu a duniya wancan to su baku in ku ba su da shi to a nan dai ba ku da sakamakon komai to irin wannan yinin yan uwa irin wanda ya aiki da riya a ina zai sa kansa babu inda zai sa kansa ba shi da komai Allah ya kiyaye وقيل في قوله ta'ala. mala ya ce an faɗa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wajen ƙoƙarin fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibuna a cikin suratul zumar Allah subhanahu wata'ala ce wa badalahum sai ya bayyana a gare su ƙarara menene ya bayyana a gare su malam ya kunu ya tasibuna daban sai kishiyar abin da suke tsammani ya bayyana a gare su suna tsammanin kasancewa a cikin sawun gaba-gaba cikin mutanen kirki sai su gansu a hannun hagu cikin mutanen kawai shine abin da zai faru ƙila wajen fassara wannan ayar sai wasu daga cikin malamai suka ce kanu amalu a amalan wanda abin zai faru a kansu shine su ne sun yi aiki aiki kala-kala a duniya kanu ya rauna hafi duniya hasanat a duniya suna gani aikin da suka fa mai kyau ne badat lahum yawmal qiyamati sayyi'at kawai waɗannan ayyuka sai su bayyana a gare su ran tashin alƙiyama menene mummuna ne kaga magana ta canza ke eh shine Allah madaukakin sarki ce afa man zuyyina lahu su wa amalihi fara'ahu hasana kaji ba afa man zuyyina lahu su wa amalihi fara'ahu hasana shin baka ganin wanda aka kawata masa mummunan aikinsa ya koma ya dawo yana ganin wannan aikin a matsayin mai kyau ya kake gani irin wannan to irin su ne allazina dalla sa'ihum fil hayati dunya kenan ko wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ka gani wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suna tsammani kyautata aiki suke yi to shi yasa wannan ayar kadai ta isa ta nuna maka lalle sai ka tashi da gaske wallahi ka nemi ilimin wannan irin aiki Allah yake so wannan irin aikin wannan irin aiki manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar dan wallahi an uwa ba kowanne aiki Allah yake karba ba kada mutum ya dauka cewa kawai in abu in abu aka ce ibada ne to kawai zai je yi shi yadda ya ga dama a'a Allah maɗaukakin sarki akwai aikin da in ka yi shi sai ya cika sharɗansa da ƙa'idodinsa nan zai karɓe shi shine sai ka yi shi yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar shine jakadansa shine dan aikensa to dole ne ka tashi ka ga duk aikin da za ka yi kowanne iri yan uwa ana maimaita mana dan ka tsira ka duba ka ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi wannan aikin idan ka yi shi irin na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi samu nutso zuciya ya kinan 100 bisa 100 daidai ka in Allah da Allah zai karba ya baka lada babu shakka kada ka yi irin na annabi ka je ka rinka shakka shakka ɗaya ce kawai a wajen Allah ya karba ko bai karba ba to wannan kuma babu wanda ya sani saboda ikhlasi amma da kai shi irin na annabi to alhamdulillah sai ka bi shi da addu'a Allah ya karba maka wa kana babu salafi wani daga cikin magabata ya kasance idza qara'a hadhihi al-ayata duk yayin da ya karanta wannan aya ya kulu yakan ce wailul li ahli riya ce kai amma bone azaba ta tabbata ga ma'abota riya duk lokacin da ya karanta wannan ayar wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibuna zai bayyana a gare su abinda ba su kasance suna tsammani ba sai ce kai amma masu riya sun shiga uku ma'ana kaga yana ɗaukar ma'ana ariya mai da ita kan masu mai kenan masu riya kamar aya tana bayani ne akan masu riya waɗanda suke tsammani aikin nan da suke ta yi fa a duniya sun gina masallaci sun ciyar da marayu sun tara mutane sun ba su jari sun gina bohol sun yi kaza sun raba ƙur'anai sun yi abubuwa da yawa wannan da aikin alkhairi ne babu aiki da ba na alkhairi ba a cikin wadannan ambata abin da suke tsammani shine za su je lahira su samu tarin lada na waɗannan ayyukan da suke amma kuma sun manta sun yi aikin ne dan wa dan aibe su a duniya kuma yaban nan an musu shikenan Allah ya bari mutane sun taya ban su ana ai wani bawan Allah ne wani akwai kyauta wani akwai kaza to shine shine yaudara kansa ta farko da ya fara yi to shine sai Allah ya ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun shikenan sai bayyana a gare su daga Allah madaukakin sarki abinda ba su taba kasancewa suna tsammanin sa ba to shine wannan magabaci duk lokacin da ya karanta wannan ayar sai ya karanta a sai ya faɗi wannan maganar wakila wasu daga cikin malamai suka ce innal mura'i haƙiƙa mai riya yunada bihi yawmal qiyamati bi arba'ati asma za a kiraye shi da sunaye guda hudu ranar tashin alkiyama wasu sunaye ne guda hudu gingima gingima manya manya kuma babu wani suna mai kyau daga ciki duk kuma za a tattara gaba ɗaya a afka masa bari ku ji sunaye za a ce masa ya ghadir ya maha'inci shine gadir maha'inci bacci amana ya fajir ya fajiri mai fajirci mai laifi kenan ya khasir ya mai asara sai na farko da tsallake ya mura'i ya mai riya waɗannan suna ya guda hudu ya mura'i ya gadir ya fajir ya khasir wanne ne mai kyau a ciki ta babu ya ba wani ɗan dama dama a cikinsu to duk za a kira shi duk shi kaɗai za a tattara a bashi waɗannan sunaye kuma dole ya karɓa za a ce masa izhab tafi fa khudh azraka mimman amilta lahu tafi ka karɓi ladanka ga wanda ka aikin dan shi a duniya je ka wajen sai baka lada fala ajra laka indana anan a wajen mu baka da ladan komai وقال الحسن الحسن البصري عليه رحمة الله يكي تيوى المرائي شيب ميريا يريد أن يغلب قدر الله فيه so yake waye rinjayi kaddara Allah a kansa so yake waye canza kaddara Allah a kansa shi mutumin kawai ne shi ba mutumin kirki bane ya san abin da yake ba dan Allah ba amma so yake dole mutane su rinka kallon sa na Allah kuma wannan kallon da suke masa kuma wai ya koma ya samu sakamakon abin da yake da shi to haka yake so huwa rajul su'il shi mutumin kawai ne ba mutumin kirki bane duk aikin da yake ba dan Allah bane yuridu ay yaqula nasu shi abin da yake so mutane su rinka cewa huwa salihun shi nagartacce ne ba faɗi wannan magana wa qad halla min rabbih mahallal ardiya bayan ya samu gurbi a wajen ubangijinsa gurbin mutanen kawai al'arjiya su ne mutane lalatattu wanda ba na kirki ba an ajiye masa gurbi kujera a cikinsu a cikin mutanen kawai to yanzu ta za a yi kuma ya rinka kallon kansa a matsayin mutumin kirki ba za ta yi ba fala budda min qulubil mu'minina ba makawa zuciyar mu'minai an ta'rifahu za ta gane shi ko kowa bai gane shi ba zuciyar mumine za ta gane shi dan ka'ida shi ne duk mutumin da kaga mutane suna son sa dan Allah dan so kalabi ne yan uwa akwai mutanen da akwai akwai mutumin da mutane suke son sa dan Allah ba wani abu ya ba su ba ba wani abu yake da shi wanda suke jin tsoronsa ba a'a kawai yana da wata nagarta ne da mutane suke son sa to shi irin wannan san shine san da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu labari idan Allah madaukakin sarki ya so bawa na da jibrilu sai ya kira jibrilu sai ce inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ni Allah madaukakin sarki ina son wani za a ambaci sunanka kai ma jibrilu ka so shi sannan sai jibril ya shela a cikin mala'iku gaba ɗaya ce ya ku taron mala'iku Allah maɗaukakin sarki yana son wani kuma kowa ya so shi sai mala'iku kowa ya je yana son ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sai Allah ya sako da son ka a duniya sai mutanen kirki su ji suna son ka ina ba ta an fahimta eh ba wai kowa ba kowa ba fa nan babu yadda mutum banza ya so ka sai ka ji mutanen kirki suna son ka to kaga wannan so dan Allah kenan akwai kuma san da ba so ne kawai saboda wata maslaha daga cikin masalihin duniya kawai eh wata maslaha yake bukata a wajenka in ka bashi ita me bi zai je ya ebe ka in ka hana shi ba zai yi fushi in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatuna to irin wannan irin wannan to shine zaka ga ko da mutum ya nuna cewa shi nagartacce ne za ka ga bayan Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya sanya wannan hasken sun gano wani ba mutumin kirki ba ne sai sun gane shi wa qala qatada ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai qatada ibn da'ama as-sadusi Allah ya masa rahama yake cewa idza ra'a al-'abdu yaqulu Allah idan bawa ya riya Allah madaukakin sarki zai ce unzuru ila abdi ku duba zuwa ga bawana kaifa yastahzi bi yadda yake yin izgili wani yadda yake min izgili Allah madaukakin sarki zai ga wa mala'ikun sa haka me me izgilin da yayi wai ya ya abdan mutane kuma ya nuna wa mutane ya nuna mutane dan Allah yi wanda kam izgili yake wa Allah Allah ya ce duk abin da zaka yi kayi dan shi sai abu don mutane kuma sai bayyana shi fadan Allah ke irin irin mutum zaka ja fito na cewa shi fadan Allah yake abinsa kuma wallahi ƙarya yake shi ya san ƙarya yake yi cikin ƙasan zuciyarsa ya san wallahi ƙarya yake amma sai ka ja fito a rediyo ko a abin yana cewa su fa wallahi duk abin da suka san ba dan Allah ya ci ba ba za su yi shi ba kaza da kuma daga ganin yanayin aikin nasa ka san ƙarya yake sai an tara mutane an kirawo 'yan jarida an kirawo 'yan kaza an da ce masa kai da Allah honorable ko alhaji ko wani kace da Allah a shiga cikin daki daga kai sai mutanen a kira su ba kowa Allah ba zai ba su wannan abin da ya ba su anan ba ba zai ba su ba amma sai an tara mutane an tara taron yan jarida aka ba su an dauke shi hoto ket a dauke ka a baka hoto a baka zarin dubu hamsin ko dubu ko dubu goma a dauke ka a hoto kaga wannan wani irin wulakanci kenan Allah subhanahu wataala ya samu dace وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرويته شوى كيغا عمر بن الخطاب الله قارا مسير دا نظر إلى رجل يا غوان متن يطاطيء رقبته ينا هي كسا كسا دويانسا أي تفيا إرن تفيا إرن إرن تفيا نشيفا دولة شينا الله نكوي ينا هي كسا كسا دكان سهاتا فقال سيدنا عمر يا صاحب الرقبة يا كيما أبو تن sun koyar da wuya irfa raqabataka daga wuyan kamala laysa al-khushu'u fi riqabi innama al-khushu'u fil qulub ce ba fa ana gane tsoron Allah bane kana tafiya kana kallon ƙasa ko kuma kana sun koyar da kai ana gane tsoron Allah ne a cikin zuciyar mutum ta yadda aikinsa da maganganunsa za su nuna waƙila inna aba umamata al-bahili hakanan an rawaito cewa abu mamat al-bahili ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin fil masjid ya zo wajen wani mutum a masallaci wa huwa sajidun yabki mutumin nan ya yi sujjada a cikin masallaci sai kuka yake yana ta kuka alamun tsoron Allah fi sujudihi a cikin sujadarsa wa yada'u yana ta addu'a fa qala lahu abu umama sai abu umama talbahili yace da shi anta anta yace kai kuwa kai kuwa law kanat hadha fi baitika me zai hana wannan kukan ba za ka yi shi a gidanka ba ka zo nan cikin mutane kowa yana kallon ka kai ta kuka kai ta rusa kuka tsakani da Allah aisha din zai sa maka wani abu dan uwa shedan wallahi ya kware sosai wajen makida ya kware sosai wajen dabara yadda zai fitan maka da aikinka Allah daga yinsa don Allah zuwa yinsa don duniya baka sani ba Allah za ka zo wani lokaci ka zauna kamar haka kana karatun alkur'ani da sauransu wani lokaci zai sa maka cewa kamar ga fa mutane kawai kai suka juyo suna kallo sai ka fara karatun ka don Allah amma sai ya sa kamar kowa ya yi saurara kai kawai ke sauraro sai ga mutum a lokacin kuma sai bari ya ƙara gyara muryarsa bari ya ƙara kaza bari ya ƙara kaza to sai ya fitan maka da asalin niyyar ka ta yi dan Allah sai mutum ya koma yi kuma dan duniya ko kuma dan mutane faƙala muhammad ibn al-mubarak as-suri malam muhammad dan mubarak as-suri yace azhiri sumta bil layli yace kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan hali da kyakkyawar ibada ka nuna su da daddare tsakaninka ga Allah maɗaukakin sarki fa innahu ashrafu min izharihi bin nahar domin shi yafi girma da ka bayyana irin wannan ɗabi'ar da rana a wajen mutane li'anna sumta bin nahari lil makhluqina saboda nuna tsoron Allah nuna yin wani abu na ibada alamar yin ibada da rana yace to wannan kai ne dan mutane dan ababen halitta amma wasu mutu billaili li rabbil alamina yin irin wannan ɗabi'a ɗin da daddare ka yi aiki na ibada da daddare ya ce to wannan shine ka yi shi don ubangijin halittu gaba ɗaya saboda shi ne lokacin daga kai sai Allah subhanahu wa ta'ala babu kowa wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yace kaga mai riya yana da wasu alamomi guda uku da za ka iya gane shi da su ga su kamar haka na farko ya silu idza kana wahdahu za ka same shi mai matuƙar lalaci da kasala idan ya kasance shi kaɗai ne wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kamata ka rinƙa kanka hisabi a kansa duk lokacin da za ka ga aiki kana zabara ka yi shi cikin gaggawa da sauri idan ka kasance cikin mutane amma kai kaɗai ne sai ka ji kana kasala to ka bincike kanka al'amur ne yake ke idan kai kadai ne sai kaga kana nawa kana jan kafa kaki da wuri amma da cikin mutane sai kai kake tashi ba ka shiga gaba sai kake wucewa gaba yace to wannan akwai matsala na biyu wa yanshitu idza kana fi nas zaka same shi mai zaka same shi mai nishadi mai kwarai idan aikin nan da zai yi a cikin mutane ne wa yazidu fil amali idza uthniya alayhi za kuma ka same shi mai ƙara sifit ɗin aikin ne ko yawan aikin ko ya gyara aikin ne idza uthniya alayhi duk lokacin da aka yabe shi duk lokacin da aka faɗi wata kalma mai kyau a kansa aka yabe shi to shikenan a lokacin zai ƙara zaƙulo wasu abubuwa na musamman a cikin aikin ya ƙara fito da su ko ya ƙara yawan aikin ko ya ƙara kyautata shi wayan kusu idza dhumma bihi za kuma ka samu ya tauye aiki idan aka idan aka kushe shi idan aka samu wani kuma dan faɗi wata magana mara daɗi a kansa game da aikin sai kaga ya samu kasala dan dama dan mutane yake su yake so su yaba masa kuma yanzu ba a yaba ba to sai ga dan me zai ba dan Allah yake ba kenan فقال الفضيل ابن عياد رحمه الله ɗaya daga cikin magabata Fudail ibn Iyad Allah ya masa rahama yake cewa tarkul amali li ajalin nasi riya wal amalu li ajalin nasi shirkul tofa yace barin aiki dan mutane ko kuma yin barin aiki dan mutane yace wannan riya ne kuma kai aikin dan su shi kuma wannan shirka ne to ne zaka yi kenan shi ne sai ka yi don Allah ɗan kun fahimci wannan ibara kuwa ka bar aiki za ka yi wani aiki don Allah sai shaɗan ya zo ya ce maka shi ma wannan tarko ne na shaɗan sai shaɗan ya zo ya ce maka yanzu in kai wannan aikin zai kasance ba dan Allah kai ba dan duk mutane suna kallon ka sai ka ji to na ma fasa irin kai wa shaɗan ɗin na wayo shi ya maka wayo to shi kansa wannan ya ce wannan ya ce sannan kuma ka yi aikin ba dan Allah ba ko kuma dan mutane shi kuma wannan shirka ce kamar yadda dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ya bayyana to me abin yi kenan shine ka tsaya ka gyara niyyar ka kai aiki dan Allah malam ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa duk lokacin da mutum yana da wani aiki da ya saba yi na alkhairi yace to ganin idan mutane kai hana shi na ɗaya daga cikin tarkon da shaɗan yake ɗana mutane kenan yanzu misali ka saba yin sallar walha ɗauki sallar walha ka saba yin sallar walha kullum za ka yi raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida yadda Allah ya baka dama wata rana sai ka tsinci kanka a cikin mutane dole lokacin da za ka yi sallar walha kuma cikin mutane ne malam tashi kai kaya ka kada kada shaɗan yana kai kada ka ce to ai tun da yanzu ina cikin mutane idan na yi wannan sallar sai ga dan su ne a'a tsarkake niyyar ka tashi kai wannan sallar ɗan uwan fahimta ku abin da ya kamata kenan in yin a lokacin kuma shaɗan ya Allah masa rama yake faɗa ya ce wal ikhlasu ayu afika Allahu minhuma in kana so ka san menene ikhlasi shine Allah ya warkar da kai ya kubutar da kai daga waɗannan abubuwan guda biyu barin abu don mutane yin abu don mutane sai ka za a tsakiya shine yin abu don Allah bala ce fa nas'alullaha al-ma'unata wal ikhlasa fil a'mal wal aqwal muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana taimako wal ikhlasa ya bamu ikhlasi fil a'mal a cikin ayyukan mu wal aqwal da kuma maganganun mu wal harakat da duk motsin mu was sakanat da dukkanin zaman mu innahu jawadun lalle Allah madaukakin sarki mai kyauta ne karimin kuma mai karamci ne Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi mau'izatu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu ta'ala ya kare mu wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin amin